بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفسح الناطقين أربا وعجمة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da kadara sai sake bamu arzikin haduwa a wannan babban masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi na muzakkira fi ahkamis siyam muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana jagora cikin faɗin daidai da kuma aiki da daidai yau muna yini na talata ko litinin ko daren talata wato talata ce ko to talata kenan ko kenan shine yau yini na 26 watan takwas hijira 1446 wanda ya yi daidai da 25 watan biyu shekara ta 2025 Allah ya mana jagora muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ga mai wannan masallaci ubangiji subhanahu wata'ala ƙara mishi lafiya ya kuma yi albarka a kansa yau muna darasi na shidda ko na bakwai na bakwai ko to akwai wasu kalmomi da muka ƙetare jiya yau za mu maimaita su domin ƙarin bayani a kansu idan muka duba cikin wato abubuwan da suke bata azumi wanda muka yi na jiya akwai abubuwa kamar guda biyar da muka ƙetare wanda za mu maimaita su a yau na farko akwai gaba ta talatin da hudu an ga gurin at-tamabbul isti'malu at-tamabbul wannan wani dangin abinci ne wasu iya itatuwa ne da larabawa suke amfani da su su ne malam ya yi amfani da su duk wanda ya yi amfani da su za a gan su kamar ɗiyan kwakwa ƙananan kwakwan nan ta manja kamar ɗiyan kurna kamar ɗiyan magariya haka duk wanda ya amfani da su kar ya ce wato bisa karya azumi sukan ɓata azumi an fahimci wannan sannan gaba ta shi yasa je na ce muku wasu abubuwa ne wanda ban mu da su a nan waje ja a madadin malam ya faɗe su ya ce kawai duk wanda ya ci wani abinci ko ya sha abin sha ya ɓata mashi azumi to shine sai yake kawo ƙarin bayani a kai cewa da kaza da kaza da kaza duk suna ɓata azumi nan da ko wanda suke ganin cewa in dai ba abinci bane ka samu ka shirga ba ruwa bane ka samu ka kankwada duk ya ɓata azumi to shi yasa malam ya dage yake ta wannan bayanai din an fahimci wannan sai ya ƙara gaba ta talatin da biyar ya ce istimalu goro goro goro ne yake nufi da shi a nan gudun wannan lugace galibi mutanen atrak turk su suke irin wannan bayanan da mutanen yaman su suke kiran atambul da suna goro kamar wadda su suke mashi ƙoro mu ko mace mashi goro yana nufin istimali na goro duk wanda ya tamna goro yana azumi shi ma azuminsa ya kare an fahimci wannan jamu a nan gurin ko ba a faɗi ba eh to ba sai shi ba ko asalin shi loga ce ta atrak da lahaja ce ta turkawa da da mutanen yaman to suke amfani da shi a haka suke a ne suke nufi da shi sannan sai mu ketare mu zo gaba ta talatin da tara mun ce man sama ramadana wa huwa la yazalu shiyu'iyyan wanda yake da aqida ta shiyu'iyya wata aqida ce daga cikin aqidodi wanda suna da sun kaucewa manhajin ahlus sunna wal jamaa to masu irin wannan aqida ko da sun yi azumi azumin su wato batacce ne a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai wata aƙida gaba ta arba'in da ake cewa man samu Ramadana wa huwa la ya zalu ishtirakiyan wanda yake da wannan aƙida ta ishtirakiyya. shi ma azuminsa ba karɓaɓɓe ba ne ɓataccen azumi ne an fahimci wannan in muka je gaba ta arba'in da ɗaya ya ce isti'imalul libanil mahalli mamana libanil mahalli bisakar izabtala arriƙa wanda ya haɗu ƙwaro an san ƙwaro ƙwaro kamar shi ne ake cewa a liban ko labanin mahalli laban mahalli ƙwaro na jikin icce kar mutum yana azumi ya ce bari ya je ya yi amfani da shi shi ne mala yake ta da tayi a kai ya ta ƙarin bayani ko shi mutum ya haɗa yakan ɓata mashi azuminsa an fahimci wannan ya ce kamar bisakar galibi za ka gani a al'adun wasu mutane sukan amfani da shi su ba wanda ya shiga cikin halin magagi kamar misali mutum ya shiga cikin wani yanayi ko ya suma ko kuma ya bugu to akan ba mutum shi ko ya shiga cikin wani yanayi na damuwa akan amfani da shi a ba mutum domin ya dawo daidai to idan aka ba mutumin wannan kwarai domin ya dawo daidai kuma sai ya haɗe yawon to azuminsa ya baci an fahimci wannan amma inda maganin da za a mashi ya ɗan tattauna a bakin shi haka kuma ya watsar da shi to babu komi amma idan har ya rige ya haɗe ƙwarar to azuminsa ya zama to ɓatacce wannan a takaice abin da malam yake nufi a nan gurin gaba ɗaya idan muka fahimci duk abubuwan da ya ambata duk abin da ya danganci dangin abinci da dangin abin sha idan mutum yana azumi da dangin abin da ya shahi a shaƙa irin shakar da take za a yi maye da ita ko kuma ta ba da wata ma'ana a ƙwaƙwalwa to dukkansu su kan ɓata azumi an fahimci wannan sai mu je darasi na gaba a daras
kamar abin ana ɗoyi kamshin miya ko kuna ya kausa.
Kai tsaye ba zai kare azumi ba, amma kuma abin da ya fi ya kauce, shi ne abin da ya fi, kai tsaye ba zai kare azumi ba, saboda ba shi ya ba shayi ba, kuma babu wani abu da zai bada, amma abin da ya fi ya kauce masa shi ne aula, saboda ba larura ba ce, inda macen ce mai ɗorin, ita wannan babu komai a kanta, amma shi ya zo ya tunkari gurin yana amfanuwa yake da abu to ya kauce addarasu sami darasi na takwas muharramatun fi siyami wa ghairihi wannan darasi yana yi mana bayani abin da yake haramun ne ka aikata su a cikin azumi wa ghairihi amma wajen azumi bi ma'ana malana bayani abin da yake haramun a watan azumi da ma bayan azumi da kuma kafin azumi zai ababana da zai ambato haramun ne kada ka yi su amma haramcin na ƙaruwa lokacin da ake azumi an fahimci wannan ya ce almuharramu lugatan huwa almamnu' idan an ce maka abu haramun ne ana nufin cewa wannan abin an hana an hana kai waɗannan abubuwan da zamu ambato kamar yadda imrul qais yake cewa jalattu ko jalat litasra'ani fa qultu la qasiri inni mur'un sar'a alayki haramun yake ga wa wato aboke zantansa imrul qais yake cewa tazo tana so ta kayar da ni sai na ce mata a asassabta rage wuta ne mutun ne da a gurinki bazan kadu ba kaduwa a gurinki haramiya in dai zantan a cikin kayar da ni ne to haramun ba zai yi ba an hana ki biki isa ba to abinda ake nufi kenan da haramun a loga abinda yake an hana shi yace ka qaulihi ta'ala wa haramun ala qaryatin ahlaknaha haga wannan ya nuna kenan haramun hanawa wa harramna alaihi almarabi'a min qablu annabi Musa aka ce an hana shi ya kama nonon kowace mata kafin a zo gurin ma'aikiyarsa yana kaga shine ana nufin haramun kenan mamnu wastilahan ash-shari'a abinda ake nihi in muka duba can kasa ne muke karantawa yace manaha anhu nahyan jaziman abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya hana hani na gaba daya babu zancen ka ce a to kaza fa a'a an hana gaba daya wa in shi tafaqul wa in shi tuqultu ma naha anhu shar'u ala wajhi al-ilzam bit-tarki abinda aka hana aka lazimta maka cewa ka bar shi shine hara shine ake nufin cewa haramun wa hukumuhu menene hukuncin haramun yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqaba fa'iluhu abinda ake nufi hukuncin haramun shine duk mutumin da yayi kokari ya bar haramun yusabu fa'iluhu ana bashi lada in kaka ce wannan abun haramun ne sai kai kokari ka bar shi to lada ake baka a dalilin hannuwar da kai wa yu'aqa wa yastahiqqu al-iqaba fa'iluhu wanda duk ya aikata shi kuma ya cancanci a bashi laifi shi ake nufi da haramun an fahimci wannan to don haka ababen da za mu ambata a nan gurin su ne ake kira muharramat fi siyami wa ghairihi ababen da suke haramun an hana ka aikata su a lokacin da kake azumi bayan azumin ma kada ka aikata su saboda idan muka kalla abin da ya mala yake kawo wannan wa ghairihi wa ghairihi din shi daman watan azumi makaranta ce akan karantar da kai abubuwa a cikinsa ka saba da shi tsawon wata guda idan jikinka ya riga ya saba bakinka ya saba idanunka suka saba kunnuwanka suka saba da aikata waɗannan ababe ashe bayan azumin ma za ka yi ƙoƙari ka ci gaba da su a tsawon rayuwarka gaba ɗaya an fahimci wannan idan ka yi ƙoƙarin kaucewa wata mummunan ɗabi'a har tsawon wata guda ta gaba ka yi komi ba babu abin da ya ragu a jikinka ashe za ka iya ƙaurace mata a sauran watanni goma sha ɗaya da suke sauran shekara idan ka ƙaurace a wata goma sha ɗaya baka yi komi ba a shekara ashe tsawon rayuwa kamar za ka iya kaucewa wannan mummunan ɗabi'a ba tare da wani abu ya same ka a cikin rayuwarka gaba ɗaya ba shine ma'anar abin idan ya zanto cewa kuma kana aikata wasu ababe ka gani babu abin da ya ragu a cikin rayuwarka neman kuɗin ka bai ragu ba yaran ka bai ragu ba kaza ka bai ragu ba lafiyar ka bata ragu ba kana ta aikata su har tsawon wata guda dalili ne akan cewa za ka iya ci gaba da gudanar da wannan al'amarin a cikin sauran watanni goma sha ɗaya na shekara da suke saura kamar a ce karatun alƙur'ani kamar a ce sauraron alƙur'ani kamar a ce sauraron tafsiri kamar a ce kaza kamar a ce kaza an fahimci wannan to ga sanar ababen za mu ambato su gaba ta farko ce alghibatu wannan bata buƙatar fassara kowa ya santa yi da mutane alghiba ka ambaci dan uwanka musulmi da abin da yake ki ta ambata shi ka zamana kai ta zancen shi an yi kaza an yi kaza yayi kaza wanda in yaji ba zai ji daɗi ba wannan shi ake cewa al-ghaiba an fahimci wannan yi da mutane wannan haramun ne a cikin watan azumi a cikin bayan azumin ma haramun ne sai dai harancin na karuwa a cikin watan azumi dalili kwa akwai hadisi na Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه duk wanda bai bar zancen mutane ba yi da mutane da ƙarya to ubangiji ta'ala baya buƙatar barin cin da yayi da barin shan da yayi bi ma'ana Allah baya buƙatar azumin sa da ma ma ruwan sa ya sha da ma ma abincin sa ya ci ka gani giba a cikin watan azumi tana gadar da asara banda laifi na ta na karan kanta duk abin da ake fa'idantuwa da shi na azumin ba za a same shi ba duk wani abu da azumi yake badawa falalar da ake samu wannan dai wajibi farilla ka samke na azumi amma falla da akan samu a ciki a ce wanda ya kai watan azumi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kai watan azum ya kai azuminsa ubangiji subhanahu wataala ya mishi alƙawalin da ya zo shan ruwa yayi addu'a Allah sai ya karba mishi to wanda yake giba shi wannan falalar tashi babu wannan alƙawalin ya warware shi an ɗarme shedanu da aljannai da sauransu ba za su cutar ba da sauran abubuwa kai game da kai tunda kai baga karrama watan ba to kai ma a gurinka karamcin ba zai samu ba duk abin da kake gani ana yi sai dai ka rika jin da ake ta kamar wata miyar sai a makwabta kai ma sai dai ka gani a makwabta duk abin da kake tsammani fallar ta watai tunda kai baka bashi daraja ba to shi ma watan ba zai baka daraja ba duk wani abu da kake tsammani kai din baka baka cikin wannan kariya din tunda baka ka huddawa kanka rigar kariyar an fahimci wannan shi yasa a cikin wannan wata mai gabatarwa ake so mutum ya dabtu ya ɗabi'antu kyakkyawar ɗabi'a da wannan wata ini sun ci duk abin da yake haramun ne shi ne a karin farko malam sai ya ambata giba yi da mutane annamimatu shi ne na tsalar kalami min shakhsin ila akhar ɗaukar zance daga gurin wani ka kaiwa wani ka ce mashi wani ka ji abin da wani ke faɗa a kanka a aya ce kaza idan ya faɗi wata magana cikin zance ya dawo ya ce kaf mutane yanzu sai a hankali inda kamar da muna zance inda ka ji abin da wani ke gaya maka wani fa ya tsare ka kawai wannan shine namima ka gumtsu fesa ka gumtso a can ka fesa a nan ka gumtso kuma ka kuma fesawa a wancan bangaren shine ake nufi da annamimatu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu aljannata annamam duk mutumin da yake annamimi bai ya shiga aljanna kenan kaga an yi alƙawalin aljanna ga watan Ramadan ga duk musulmi to wanda yake annamimi wannan alƙawalin bar da shi a ciki gaba ta uku alkazibu ita ce ƙarya mutum ya faɗi zancen da ba haka yake ba ai mun haɗe shi mallam da ƙaula zuri wanda bai fasa faɗa ƙarya ba to Allah baya buƙatar azumin sa as-sirqatu sane sata fashi yankan aljihu da sauransu duk mai wata sata kowace irin nau'in sata ce idan bai daina ba to ubangiji subhanahu wata'ala baya buƙatar wato ainihin ibadunsa kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bihi duk tsokar jikin da ta tsaro da haramun kudin sata ne ko abincin sata ne aka ce to wannan jikin wuta ce ta fitance ta fitinye wannan jikin shi yasa yake da matukar muhimmanci mutum ya san me zai ci me zai ya bude baki da shi kuma ma shi kansa azumin yana daga cikin hikima shar'anta shi wai dan a koya maka juriya ne a rayuwa shi yasa aka shar'anta shi wata ababe da yawa daga ciki akwai a koya maka juriya yanzu kai ne ka zo tun daga fitowa alfijir baka ci abinci ba har sai da rana ta faɗi ka samu awanni kamar guda goma baka ci baka sha ba kuma ga kanan da ranka da lafiyarka baka yi komi ba yanzu kuma kawai dan ka fito da safe ka kai karfe goma baka karya ba yake ce kai ko abincin wazo hannuna wallahi na hina karya mutuwa zan yi kai da kai awa goma karya ba yanzu kawai shike dan awa biyu ba karya ba shike na sai ka abin nan ashe wannan sa kan da aka yi ka ɗauko azumi ka ribe bakinka baka ci komi ba ana nuna maka ashe yunwa ba za ta kashe ka ba dan wuri ɗaya ka ji muri kakka ci haramun kuma ka san cewa yadda bahaushe yake faɗa duk bakin da Allah ya tsaga da kai arzikinsa kai haƙuri zai zo maka ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha babu wata dabba idan an ce dabba mai tafiya a ban ƙasa babu wata dabba babu wata halitta face tana da tabbataccen arziki a gurin ubangiji subhanahu wataala kai haƙuri shi yasa wani babban malami na salaf wani magabaci in ya tashi addu'a sai ce bai taɓa cewa ba Allah ba na arziki ta yake Allahumma barik li fi ma fi rizqi Allah ka yi albarka cikin arzikin nau ya san na tafi yana da arzikin shi rubutacce sai ce dai Allah ya mai albarka in ya zo ya zamanto da albarka ya zo saboda ya san yana tafi daga cikin akwai wannan babban malami Ibn Sirin yake cewa wannan ayar tana daga cikin ayoyin da in ya karanta in ya tuno su duk wani abu sai ya shi hankalin shi ya kwanta ya san babu wani abu da zai faru ita wannan ma min dabatin babu wata dabba face arzikinta na gurin ubangiji subhanahu wataala ko ka ki ko ka so arzikinka na tafe ko an ki ko an so arzikinka na tafe ko ba a so ko ma ya akai wannan arziki sai ya same ka shi yasa ubangiji subhanahu wataala ke cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال هو الله لا يحب كل مختال فخور Allah ya ce babu wani abu da zai same ku na musiba ne ko na jin daɗi ne ko na wane ne illa fi kitabin yana cikin littafin Allah a rubuce min qabla an nabra'a an nabra'aha me ke ma'anar haka min qabla an nakhluqa as-samawati wal ard tun kafin mu halicci sammai da kasai Allah ya rubuta kowa cewa yau gawa ne za a halice shi a duniya zai yi shekara kaza da arzikinsa kaza zai kama kaza zai yi kaza zai yi kaza min qabla an nakhluqa samawati wal ard kuma wannan abu ne mai sauki gurin Allah kakkace da wahala sai Allah ce likai la ta'asau ala ma fatakum dan ka ku rika wato bakin ciki cewa kaza ya kubce mun wallahi da ba ai a'a wala tafrahu bima atakum kuma kakka rika doro cewa ai ni ke da kaza mu ne Allah ne ya kaddara maka ba wani kokarin ka bane shi yasa manzo Allah ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farko abin da halitta shine al-qalami ko fa qala lahu uktub yace rubuta mun yace ma za aktub ya rabb qala uktub maqadir al-khalqi bima huwa kainun la yawm al-qiyamah ka rubuta mu abin da zai faru da kowa daga nan har ya zuwa ranar tashin al-qiyama wani kaza zai same shi wani kaza zai same shi ubada dan samit ya kirawo ɗansa yana rashin lafiyar da zai rasu a kanta ya ce ya bunayya zo ɗana zan ma wasiya i'lam anna ma asabaka lam yakun li khati'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka ka sani cewa babu abun da Allah ya kaddara zai same ka face sai ya same ka kuma duk abun da kaga ya kubce maka da mun ba zai same ka ba naka bane kakka taba bakin ciki kuma kakka taba damuwa kai hakuri dan haka idan azumi ya same ka bakka da kaza bakka da kaza kakka ce dole sai an ji daɗi a gidanka dole he na soyo sukari na kashi gashan gashan dole he na sai kaza dole he na sai in bakka kai hakuri wata ran kake da shi kuma wani bashi kakka sakwanta kakka kakka kakka taba kayan mutane dan saboda kai azumi zaka bata azumin ka shine malamin ambata sirka a nan gurin an fahimci wannan wato la'abul qimar lido kwas Uh, belot duka wannan danginsu ne mutum ya zo ya rika ana azumi sai ya ce wai ya ɓata lokacin anan gurin dan yinin ya yi gudu bar ya gaggauta ya ta lido ya ta wani da sauransu to wannan haramun ne a cikin watan azumi bai ɓata azuminsa ba amma ya aikata abin da yake mi haramun ne hukukul walidain saba wa iyaye shi ma haramun ne a cikin wannan wata mai tarin albarka da ma wato bayan watan da kuma kafin watan tati'atul arham karkace watan azumi ya kama ka yanke zumunta dan ka ji a roke ka ko dan ayi kaza ko dan saboda wahalar azumi haramun ne ka yanke ka kafa hujja da Ramadan ka ce ai yanzu wahala ke da kai rana ke da kai ba za a samu damar yin kaza kaza ba idan ka saba wata ziyara da kake ka ga yado mutane wato dangi da kake to kakka yanke a wannan lokaci sannan aziyatul jiran cutar da makwabta takka yarda wannan watan da ya kama a ce makwabcinka ka cutar da shi aziyatul muslimin cutar da musulmi ma gaba daya ko ma na ina ne ko a cikin mota ne ko da ta hanyar sa karatu ne takka cutar da musulmi ka ba kowa haƙƙinsa al isbal fi haqqir rijal haramun ne a ce mutum yana taka wandansa shine isbal ya rika jin tufafinsa a ƙasa riga ce ko wando ne ko wani abu makamancin haka shi ma haramun ne at-tabarruj was-sufur abin da ya danganci mata haramun ne a kansu saboda watan azumi ya kama su zo kofar gida su zauna cikin yashi a jika su zo su tabulkida su hudda hijabi a nan gurin su huddo tsalicin su waje haramun ne was-sufur ko kuma su ce yanzu azumi ya zo kayan nauyi suke sai ta huta ta ajiye ta hudda tufafinta ta sa wasu shara-shara ko ta ɗauki dai ko ta buɗe kanta da zummai iska shiga da sauransu ne abin da yake dai ta hudda shigarta ta kamala mace ta yi tabarruji da zummar cewa watan azumi ya zo haramun ne kar ta kafa hujja da azumi sai ta buɗe jikinta a ko'ina an fahimci wannan sama'ul aghani sauraron waƙe-waƙe a cikin azumi haramun ne yakan rage wa azumi lada halqul lihiya ka ge- ka aske gemu dan ka sha iska azumi ya zo haramun ne la'anul muslim ka rika la'antar musulmi wannan yan banza har sun dau azumi ka ji su irin maganganun irin wannan shine la'antar musulmi shaggun har sun dauka sun bata wa mutane kaza irin waɗannan maganganun za ka yi ta jin su ko ko ana la'anci wancan kaf su kuma wancan shagun kaga he yau to wa dukkan wannan ba daidai bane ba kakka la'anci kowa shi wancan da ya gaugawa ya dauka gaugawa ce yake ga wata ramadan din shi yasa ya yarda da ganin ya an ce ya an gani ya dauka shi ko wancan shi gudu ne yake ya yi bauta ba cikin ramadan din ba yace shi sai ya gani da idansa shi ma kyale shi Allah shi ne yake bautawa amma ku yi ta faɗakar da juna a ga hujjar wa tafi ƙarfi wani ya yi ƙoƙari ya gamsar da wani wanda ya ce da ya ji labari an gani zai ɗauka sai ka ba da hujja saboda in an ce kaza ta taɓa ji yanzu duk duniya ta haɗu ta ma ƙarya in ka sauran labarai labaru labarai a radiyo duk gaskiya ne an faɗi a radiyo ka an ce an kashe mutum an aiko ɗan uwanka ya rasu a gari kaza ka ji ko an sa a radiyo ana cigiya ga hoton wani nan ya mutu kaza kaza duk wannan gaskiya ne amma sai wata ne kawai za a ma ƙarya ko mutum ya samu mi a ce maka kawai an gani ba a gani ba saboda Allah amma duk labarin da radio ya faɗa gaskiya ne amma na wata ne kawai ƙarya ko kuma duk abin haddasana da ake karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza duk gaskiya ne amma zancan ganin wata da ya ce maka masabkan shi guda 29 ne ya ce wa gumma alaikum in aka ɓoye muku shi in an hana ku ganin shi ka ɗauki wannan lafazi na gumma mabaniyu lil majhul ne aka kawo shi asalin shi ne asalin shi daga gamam ai an san gamam ko gilgiji sai aka ce idan an yi gilgiji ko kuma gumma ukhfiya lakum idan an ɓoye muku wata an hana ku ku gan shi manzo Allah bai ce ba hun bi tsaya ba fa in an hana ku ganin shi Allah bai so ba ku gan shi to kai ku cika ba bai tsaya ba shi tabbas a talatin ba tsaye wata sai ya tsaya sai dai in ba ku gan shi ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kuma in ka shiga duk masu geographin duniya za su ce maka masabkan watan nan gidan kwanan shi 29 ne za ka ga bayanansa daga can ka duba dukkan geography sun sani shi za ka ke gayan bariki da an ce musu an gani sun sani ko geography kai ta nan kusa kusa ka sani barantana wanda za ka tafi ta nesa nesa ka san masaukan wata ga su ga su ga su ga su kuma ka lura da wata kwana nawa yake yi ya cika dam a ce yau ya cika wata ya cika a'a kwana nawa yake ya cika daidai round din shi ka gani kwana goma sha hudu daga ɗaya zuwa sha hudu ya cika ko ya cika daidai to yanzu yadda ya cika ɗin nan daidai to wannan kwanakin su zai sake yi ha'ilau ya sake ya sake karewa ya komo ɗan kalailayin shi in ya sha hudu ya cika to zai rika ragewa kwana ɗaya kwana kwana sha hudu ha'ilau zai sake komawa ya dawo daidai a na ishirin da tara nan ga sha hudu nan ga sha hudu kuma na ishirin da tara in yi abin nan kuma sai ya bayyana an fahimci wannan in dai ka ce a sha hudu ya cika to a sha hudu zai kare ha'ilau ya yi da baya da baya ya kare in ya karan kuma yanzu a ishirin da tara kawai sai ya bulla a sabo ɗin shi an fahimci wannan Allah maɗaukin sarki shirye da mu la'anul haiwanati kadda zafin azumi da zafin rana ya sa kana da dabba ka rika la'antarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la'antar dabba duk wani abu da kake amfani da shi an hana ka la'ance shi an fahimci wannan wani mutum suna tafiya da dabba shi sai rika la'antarta kuma sai koma zai hau manzalla ce ka kare la'antarta kuma ka ce za ta maka amfani ai ka riga ka la'ance ta kuma ta ta la'antu ba a so ka la'anci dabba ihtiqarul muslimin su wato wulakanta musulmi saboda bai dau azumi tare da kai ba ko saboda ya dau azumi daga baya ka cutar da shi jambi takka wulakanta shi bar shi da ubangijinsa an fahimci wannan al-istihza bil muslimin riƙa wa musulmi wato izgili azum masu azumin kaza masu azumin kaza a'a kakkawa kowa izgili yan bayar wannan ma- wannan mutanen na Allah yan azumin baya ko kuma wata yan azumin na Allah kana ganin su ta yan azumin farko kan wanda yawa wani istihza'i kan wani yawa wani abin nan kai kawai kai hakuri kai al'amarin ka dan Allah at-tashabbuh bil kuffari haramun ne ka rika wato kamantacce ne da kafirai a cikin wannan wata ko kuma ma a bayansa an fahimci wannan abun da abun da yake kamantacce ne da kafirai kai kokari ka bar shi tashabbuhul mar'a bir rajuli mace ta rika kwata- kwata- kwatamtuwa da namiji shiga irin ta maza kaza komai irin na maza haramu ne kada ta yi shi yasa akwai hadisai da yawa tana daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ba zai yi magana da su ba ranar tashin kiyama ba zai kallace su ba ba zai tsarkake su ba kuma ya musu azaba mai radadi macen almutarajjilatu minan nisa shi yasa ma wani hadisi yace salasatu la yadkhuluna aljannata abadan wasu mutane uku hal abada ba za su shiga aljanna ba sai ya ce mudumin khamar wanda mutumin da yake ji- kullum yana- yana cikin giya wal aqli walidayhi da mai sabawa iyayensa wal mutarajjilatu minan nisa da mace mai kamal maza tadda ta yarda in ta saki ta mutu a haka Allah madaukakin sarki ba zai sa ta aljanna ba tashabbuhu ar-rajulu bil mar'ah haka shi ma namiji ya rika kwaikwayo shigan mata shi ma haramun ne a kansa al-ghish a same ka dan kasuwa kana gishi kana wato gauraya wancan da wannan kana yin al-gushu shine ake cewa gish larabci ne al-gushu al-gushu cikin lamuran kasuwa da sauransu ka sai da wancan a matsayin wannan wancan a matsayin kudin wannan alhali ba iri ɗaya bane ba haramun ne kai al-khiyanatu yaudara cikin watan azumi dan kawai babu abin da za a sha ruwa a gidanka ka zo ka ce to y- yanzu ku na baro ina na zubar da canjin ba na na ba yaro kama yanzu kawai a gida na mance su zafin kai kawai kawai kai yaudara dan ka samu eh, damita ta shan ruwa ka zo kai yaudara ko kuma ka je ka tarra mai shago ba ba- ba- dan baka abincin sahur an yi kaza kaza ne aka yi na- na yi aiki za a yi kaza za a yi kaza ka yaudara mutum ya baka kayan shi kal ka yi almakru bil muslimin kawa musulmi makirci dabara dan a cutar da musulmi ka ja shi ka kai shi wani guri a cutar da shi kada ka yarda haramun ne az-zulm zalunci duk wannan in zalunci ka zalunce shi cikin ka sai da mushi ne ko cikin magana ko kaza ko ka dauki alhakin shi haramun ne akalul haram cin haramun mun yi bayanin shi a can Uh, shurubul muharramat duk abin da yake shan shi haramun ne kayan shaye-shaye da sauransu haramun ne kada ka rika yi amfani da shi a wannan cikin wannan wata mai albarka an riba kada ka rika ci riba da ce to da kaza na zan kawo kaza ka ka yarda Allah wani ba ni jika goma Allah ya jika shi ko kuma za mu yi wani ciniki can gurin kaza kaza kada ka rika ci riba a cikin wannan wata mai tarin albarka ar rishwa kada ka rika amshi cin hanci wani za a yi kaza to ka bada kai aikin hanya sai an yi aikin hanya to kakka yarda rashiwa alaihi salam ana kamar yanzu kuma iya ta kama ta tana mhm kuma hanyar ya zamo akwai masu ba da amsassan musulunci ta ba da ya za ta yi wannan ba- babu babu babu babu yadda ka iya sai ka bada dam- domin ka tsira da mutuncinka eh idza lam takun illa al-asinnatu markabu fala fala budda lil mutarr illa rukubuha idan ya zanto in ka zuro kafa da kan doki zaka sauko kawai sai kan kaya ka riga ka zuraro ya zaka yi sai ka hakura ka ka tafi in ka wuce sai ka cire in ka baro gurin kuma sai ka nisanci rashawa tunda yanzu babu yadda ka iya a hanya ne kake za a cutar da kai Um, a kan rishuwa lokaci ya yi to sai mu takarta a nan gudun abinda muka faɗi zan to daidai ubangiji ta'ala da ba mu ladar su kuskuren da ya abku Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu